ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa muna mana gaisuwa ta addinin musulunci da kuma nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da hikimarsa da ni'ima da yake ma bayansa ya ni'imta mu rayuwarmu ta zo yau kuma muka samu dama a daidai wannan lokaci muka halarci wannan masallaci mai tarin albarka masallacin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na damagaram a wannan ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar a wannan marece na laraba goma ga watar ramadan wata mai albarka hijirar shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya dace da 20 daidai ga watan uku shekara 2024 lissahin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam kamar yadda muka saba a maritan wannan wata mai albarka kowane maritan wannan wata za muna tafsirin alkur'ani daga karfe hudu rabi zuwa abin da ya kai biyar da rabi shidda saura to yau ma gashi in allah ya yarda za mu tashi daga inda muka kwana jiya muna cikin suratul qaf mun kwana a aya ta 18 yau zamu tashi a aya ta 19 inda Allah subhanahu wataala ke cewa ja'at sakaratul maut bil haqq a'udhu billahi minash shaitanir rajim وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد الله سبحانه وتعالى ينتي وجاءت سكرة الموت بالحق ما gajin mutuwa yana zuwa da gaskiya mutuwa tana da wani magaji tana da wani wato me za a kira shi ɗaci wanda zai girgiza duk wani da zai mutu sai ya shiga wannan halin kuma yana zuwa ne bilhaq da gaske sai a ce ma wanda a nan duniya yake gudun mutuwa a ce zalika ma kunta min hutahi wannan shine abin da ka kasance kana gudu daga gare shi ba ka san shi to shi kamar yadda Allah ke cewa qul innal mauta allazi tafirruna qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ka gaya musu mutuwa da kuke gudu mutuwa mai haduwa da kuci dole ne sai an karɓi rayuwar kowa an mayar da shi zuwa ga Allah masanin koya da abin da ke bayyane sannan Allah zai baka labari na ilimi da sakamakon abin da ka aikata ɗaya bayan ɗaya Allah samu dace don haka ne ‘yan uwa mutuwa tana da dace mutuwa fa ba wasa ba ce duk abin da ka sani mutuwa ta yi shi don haka nan kuma mutuwa tana da ban tsoro saboda annabawan Allah ma suna ɗanɗanar ɗacin tabari wani wanda bai kai ba annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk duniya Allah bai yi wanda ya kai annabi girma ko daraja ba kuma ba zai yi ba amma sanda jinya ta zo ma annabi a rishin lahishi ta rasuwa ya sa aka kawo shi ruwa yake tsoma hannun shi yana shafa fuskar shi yana la ilaha illallah inna lil mauti la sakharat yace babu abin bauta da tantanta sai Allah lalle mutuwa tana da daci tana da magani to idan har annabi zai ambaci cewa mutuwa tana da magani tsakaninka da Allah waye a duniyan nan yake so yake tunanin shi zai mutu bai shi dacin mutuwa ba babu shi duk abin da ka sani mai wahala mutuwa ta shi wahala kuma wani abu babu wanda ba zai yi mutu ba a cikin mutane ko maza ko mata ko yaro ko babba gaba daya amma kuma mutane madadin su yi amfani da damar da suke da ita a yau mu gyara mu rage ma kanmu raɗaɗi da musibu na mutuwa ina shedan ya hana bayan mutuwa akwai abin da ke biyo baya na azabar kabari kafin azabar kabari akwai abin da ke biyo baya duk wanda aka sa kabari sai kabari ya matse shi shin matsa ɗaya zai yi bi zai yi in ya matse kaɗin awa nawa zai yi ya buɗe a'aya wata zai yi sati zai yi shekara zai yi ba wanne sani hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda aka binne Sa'ad bin Mu'az sayyidul ansar radiyallahu anhu shi wannan bawan Allah duk wani dalilai da suke gwada dan aljanna ne sun tabbata ba sai mun ka tarihin shi ba dan kan mu ci lokaci amma an ɗauke shi za a je a mashi jana'iza mandan Allah yana gaugawa bayan yana sauri kuma aka ga ya tafiya da gehen kafarsa kamar yana tsatsayu haka yana tattaka kafa an je an dawo sahabai suka tambaya me ya sanya yake wannan tsatse gudun yake abin da yasa yawan mala'ikun da suka zo su kiran ne suka yi yawa shi yasa ke dan kakkaucewa kada ya taka sannan akwai wani mala'ika tun da Allah ya halicce shi bai taba shigowa duniya ba sai a wannan rasu kuma Allah ba shi dama yanzu kuma a al'arshin Allah sai da aka san mutuwar ma'az sa'ad ibn ma'az sai da aka san cewa ya rasu domin al'arshin aka shi ya motsa mala'iku suka ce me ke faruwa aka ce ai wani bawan Allah da sunan shi sa'ad ibn ma'az sahabun manzon Allah ya rasu ko manzon Allah ya zo da mala'iku suka mashi sallah suka sa shi kabari amma sai da kabari ya matse shi manzon Allah ke cewa idan da wani dan darajar shi zai sa kasa ba ta matse shi ba to da mu'azu ne to amma mu'azu ma ta matse shi amma so ɗaya ta matse shi Allah mata tsawa to ni da kaiwa ba mu da wannan masani ba mu kai kuma darajar shi ba bal ma idan da za a lissafa lahiye kan musu suka hi fitowa hili game da ayyukanmu na kyakkyawa a wannan zamani da muke ciki kuma gashi abin yana gabanmu yana zuwa wasu mutane ake ba da labarin cikin banu isra'ila bayan allah ne masu tsananin tsoron allah ko da yaushe tunaninsu ya ne za a haɗu da allah lahiya tare da haka ran nan sai suka ke kai saboda mu ƙara ilimi na yaƙini mu roƙi allah ya tada mana wani mutum da ya mutu ya mana cikakken bayani akan mutuwa domin yanzu labari nake shi a samu wanda ya gani na ya ƙiri ya gaya mana suna wucewa a daidai wani kabari ya suka yi addu'a kurin sun je suna huta sai suka kabarin yana wani kabari daga cikin kabarin yana barkewa kan ajima ga mutum ya fito ya yi sabo sai je han je tsinka sai tun karo wurin su nan goshin shi akwai alamun sallah wato mutumin a wanda suke cikin kabarran a wanda suke kwanta a kabarran sai da Allah ya zafi mai tsananin tsoron Allah waliyin Allah bawan Allah sannan aka taro shi da ya zo yake ce ma wannan mutane shi kiyama ce ta tashi aka ce a'a ba kiyama ba ce ta tashi mu ne mun roƙi Allah ne ya tada matacce dan ya mana bayani akan mutuwa ta ce ka amma ban ji dadin abin da kuka mu ba me yasa kuka yi haka mutuwan nan gaskiya ce dan me za ku mai roƙo sai an kado wani ya ba ku labari bayan Allah ya ba ku labari yace to yanzu ni babbar damuwa ta shine yau shekara ta ɗari da mutuwa yau nake cika ɗari amma har yanzu ina jin zahin mutuwa kuma gashi kun sake sawa an raya ni sai na sake ɗanɗana wancan musibar shine kawai larura ta ni yanzu he mutuwa ta sake zawa irin yadda na ji magagin mutuwa kuma he na sake haduwa da shi wala ban ji dadin abin da kuma da Allah idan irin waɗannan zakamuran bayan Allah mutuwa tana zo musu a haka yaya wallahi inna lamauta da sakarat wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid sai Allah ke cewa wa nufikha fi sur zalika yawmul wa'id wa nufikha fi sur bayan an mutu an kwanta a kabari tsawon iya yadda Allah ya ga damar ka kwanta wani shekaru dubillai wani ɗaruruwa zaman da duk wanda za ka yi a kabari ya zarci zaman da kai a duniya tun daga aihuwarka har mutuwarka ba wai ana zancen zaman da kai a kujerar mulki ko zaman da kai a kujerar dukiya ko zaman da kai a kujerar ilimi ko zaman da kai a kujerar aiki ba ba fi ba daga ranar da aka aihe ka zuwa ranar da za ka mutu idan aka jamfara ka cikin kabari wallahi sai ka linka irin waɗannan shekarun a kabari haka ne ko ba ka bane ku tina mutumin da ya fara mutuwa a wannan gari na damagaran yanzu dan Allah da zaman da ya a damagaran san da ya gina ta da kuma zaman shi na kabari wanne kwanakin suka yi yawa na kabari sun yi yawa tukar kuma ta kabarin nan ma in ka ga ka ganka da gudiri kai ka je da shi gudirin tsoron Allah shine gudirin kabari in kaga ka samu abokin hira sai in ka yi aikin kirki aikinka na kirki shi zai je maka hira aikinka na banza sai dai je tada maka na hankali idan kai ta saban Allah zai rika tarda ka kabar ya tada ma hankali kuma ga yunwa ga kishirwa a cikin kabarin idan baka je da abin da za a baka ruwa ko shimfiɗa ba bal ma kabarin naka ana an buɗe ƙofa daga kabarin in kai mai saban Allah ne kafiri fasiki mujrimi za a buɗe ƙofa tun daga jahannama tana shigowa kabarin hayaƙi da zahin jahannama da musibata da warin ta yana isko ka kabarin ka sannan ga wahala ga talauci ga yunwa haka kuma bawan Allah an buɗe an kamshin huda daga aljanna an buɗe mai ƙofa daga aljanna tana kawo mishi ƙanshi da ni'ima da sanyi da albarka aljanna shi yasa ma'abuta kabarin ma ba iri ɗaya ba ne wani cikin daɗi wani cikin wahala Allah ka tsare mu da azabar kabari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana addu'a ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr manzo da ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sannan da zai yi a tahiyya ba zai ce assalamu alaikum ba sai ya ce yayi addu'a ya ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wadannan abuwa dai guda hudu sai ya roki Allah ya bashi tsaro daga gare su haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana ana azaba a kabari akwai wanda kabarin yake wuta take ci kuma su take ci a cikin gabar har ma manzo Allah ya faɗi kaɗan daga ayyukan da take sa amma mutum azaba a kabari wasu daga ciki yake cewa mutum annamimi mai yawo da haɗa rigima to wallahi tallahi wannan aikin yana jayo a maka azabar kabari zaman ka na duniya za a maka azabar kabari haka mutumin da yake wasa da bawali baya bari ya tsaya yana yawan zuba yana taba shi baka damu ba yana jayo azabar kabari haka mazinaci zina tana jayo azabar kabari haka bashi yana jayo azabar kabari da dai wasu abaje Allah tsare mu to bayan an yi zaman kabari an kare kuma za a yi busa a cikin kaho ta tashi kuma idan ka aka tashi sai a tsaya a gaban Allah a hilin kiyama ana jiran sakamakon Allah Allah ya hukunci wani ya cancanta yi aljanna wani ya cancanta yi wuta to a nan ne za a yi hukunci to wannan tsayuwa da za a yi kafin a yi hukunci tana kai tsayuwar shekaru dubu hamsin ta yi kwanakinka na duniya ta yi kwanaki in an gama su da kwanakin da ka yi a kabarinka da wanda kai a duniya duka ta su tsayuwar da za ka yi kana jira shin dan wuta ne kai ko dan aljanna ne sai dai bayan Allah yakan sauƙaƙa musu mumine akan sauƙaƙa musu yinin su gan shi ba shi da tsawo amma kafiri shi kan wannan wunin yawmin asiru wuni ne mai tsananin gaske to aka yi wannan busai sai Allah ke ta zalika yawmul wa'i zalika yawmul wa'i yau shine ranar da aka alƙawalanta wani alƙawali aka muku ranar da aka alƙawalin azabar azabtar da kafirai to wannan ranar idan da a duniya kafiri yana ƙirshin wahala to wannan wahalar ta duniya kamar yana cikin aljanna ne wannan azabar da kafin yake yi ta duniya ta talauci ko rishin lafiya ko ko wahalhalin rayuwa a je nan a nemo a je nan yana ganin wahala ne ko to idan an kwatanta su da wahalar gobe kiyama wannan ta duniya kamar an kai shi aljanna ne dan sai ya roki ma a nido shi ta duniya a ce a'a da haka rana ce ta wa'i narkon azabar da za a yi ma 'yan wuta a ran nan ne za su haɗu da ita annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron wannan rana yana tsoratar da mu wannan rana saboda a ya tabbata a cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kaifa an'am wa sahibul qarni qad al wannan altaqama altaqama al qarn takaka zan ji zan zan sake a duniya in ji dadi har in gole in raka jin na saki manzo Allah ce alhalin mala'ikan da aka ba ƙaho na busa tashin kiyama ƙahon da za a busa a hallaka an ba shi ƙahon ya ɗora ƙahon a bakin shi yana sauraron umarni daga Allah ce mushi ya busa sai ya busa duk sanda aka ce ya busa kawai jira yi to kaka za a yi in ji daɗi bayan haka ta abu hankalin sahabbai ya tashi kaifa na ƙuli suka ce yaya za mu ce ya rasulallah ƙala ya ce ƙulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma dalla da abun dogara shine Allah haka za ku ci dan haka nan Allah yake cewa وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد to yanzu an yi busa an taso waja'at kullu nafsin kowace rai duk wani rai rai ana bashi lamirin mata sai aka ce waja'at ana nihin kowa na maza da na mata kowane rai zai zo ma'aha tare da ita ran tare da wannan mai ran sa'iqun akwai mai kora su wa shahidun akwai mai shidinsu su ai sa'iqun yasuqu ha'ilallah akwai mai kora su da zai kora su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa shahidun da kai mai shedu ya shahadu alaiha wanda zai ba da shedu akan ran akan abin da ran yayi bima amilat kan da abin da ta aikata da haka za a zo da as-sa'iqu shine al-malik wani mala'ika wa shahid da kuma wani mala'ika shi ma yana shaidu akan aikin wannan bawa ga kuma wanda ya koro bawan zuwa gaban ubangiji yadda garbi yake kora dan gidan kaso zuwa jiskis haka mala'ika da ka taso zai sa ka gaba da takardun aikinka ya kai ka gaban Allah dan ama shari'a ina was masu cewa su suna da rai sai abin da suke so za su yi to ga wurin nan za ku ga ranar da rai su baka da amfani ina masu kare haƙƙin ɗan adam ina wanda aka ba su kuɗi suka ɗaure ma ƙarya da gindi wannan ranar tana zuwa kun shi za a kora ka zuwa ga mashara'anta ta ubangiji kuma ga littafin da aka rubuta duk abin da kai ba abin da ya bace me zai faru aka ramaka Allah لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد sai a ce haƙiƙa tabbas kun tafi gaflatin min hada ka kasance marabkani daga wannan rana ta kiyama baka gamsu da ita ba ka shagala a duniya baka ma fahimci ba za a yi kiyama bal ma gani kake ƙarya ce baka gaskata ba in ma ka ce ka yarda da baki ne dan a zamna lahiya ka ji daɗin yin aikinka to a yau fa ka shafa na an ka gida a yau duk wani abin da ya lullube ma ganinka ya hana ma fahimtar menene azabar Allah menene ni'imar Allah to an yaye maka wannan shamaki fabasaruka li yawma hadi ganinka yau mai gani mai ƙarfi ne yau ganinka kana ganin komai ga wutaccen kana ganinta ga aljanna can gana ganinta ga mala'iku kana ganinta ga irin azabar da aka alƙawari kana ganinta ga ni'imar da aka ma bayan Allah alƙawari kana ana ganinta li'anna kulli ahadin yawmal qiyamah domin kowane mutum ranar kiyama ya kuna muftira wannan mustafsiran zai zama towa yayye ne wadakake ne mai gani ne hatta kafiru har kafiri wanda ya zama kafiri fi duniya a duniya ya kuni yau mai kiyamati alal istiqama ranar tashin kiyama zai zama to yana tsaye akan gaskiya ran nan ran nan rana ce ta gaskiya ba ranar ƙarya ba ce yau mu da haƙƙu ce ranar gaskiya ce ba ƙarya a ranar lakin sai dai la yanfa'uhum zalika wannan tsayawar kafirai da suka yi akan gaskiya ba za ta amfane su ba shi yasa Allah yake asmi ibihim wa absur أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا
لكن لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين asmi ibihim wa absur babu wanda ya kai su ji babu wanda ya kai su gani yau mai atuna na ranar za su zo mana kiyama sun yi kowa gani sun yi kowa ji a nan su suka yi kowa makamcewa ko tuwatan sun yi kowa ji da gani shi ya sanya a hilin kiyama Allah ya ce walau tara idil mujrimu na ki zuru rusuhim inda rabbihim inda za a gwada maka kangararru sun kankantar da kansu sun wulakanta a gaban Allah suna wulakantattu kaskantattu ana taka su ربنا سنا cewa ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون سنا ربنا يا أبنجيجم أبصرنا من قسكيا وسمعنا منجي منجي من جني فرجعنا نعمل صالحا أميدا من دنيا لي أبن كريم إنا موقنون للي مو أيو ما سيئيني muna da tabbas mun ga kat Allah ne da mu gyara Allah ce ina ai na nemi ku gyara tun a duniya kafin haka ta zo ku gyara ba don haka yau ba damar komawa a gyara duk dan adam dama ɗaya tak ake ba shi wannan rayuwa kowa ɗaya ce ke bibi ko ka yi ta cikin alheri ka taimaki kanka ko ka yi ta sharri a cikinta ka cuci kanka ka cuci bayan Allah don shi tsiyar sharri in kana yin shi ba wai kai kaɗai zai shafa ba sai ya shafi jama'a saboda haka ya ku bayan Allah ya ku al'umma da muke raye a yau mu ji tsoron Allah wallahi mu tuna wannan zantuttukan da kuke gani billahi allazi ba irin zantan BBC bane zance ne na tabbas wanda sai ka tarda sai na tarda sai mun tarda mu yi tanadi mu yi shiri mu daina wasa da Allah mu daina wasa da addinin Allah mu daina jin daɗin saɓan Allah mu daina jin daɗin ƙarya da munafici da ha'inci mu daina biyan duniya da abin da ke cikin ta ɗan abin da za a ba mu wanda duk abin da ka san za a baka ba zai wuce abin da Allah ya rubuta a rabanka ba duk yadda ka kai da ƙarya da fadanci wanda kake ma fadancin bai isa ba ya baka abin da bai riga ba Allah daman ya rubuta ba wallahi daman haƙƙin ka ne rabanka ne sai an baka kuma ranar da abin zai zo hannunka kuma daman ranar ne ka'idar da Allah ya sa zai zo hannunka wallahi ƙarya kake Allah ya sa sai baɗi za ka samu bana dan kama wani biyayya ka samu abin bana wallahi baka isa ba Allah ya yi alƙawalin miliyan ɗaya za ka samu dan ka zo ka yi ta bambadanci ka haɗa kai da suwa da suwa ne wai miliyan dubu ta zuwa lahi ƙarya kake miliyan ɗayan da ya zato bambancinta da in ka bi Allah in miliyan ɗayan nan ce daman ita ce za ta zo in ka saba ma Allah ita ce za ta zo sai dai bambanci shine in ka bi Allah za ta zo da albarka sai ga miliyan ɗayan ta biya bukatun miliyan hamsin ko ɗari idan ka tabo a saban Allah sai Allah ya ne mata albarka me jika 20 lahiyu ya ka mora kudin shi ba abin da Allah zai iya ba kuma wannan abin Allah ya mana shi a aikace a miyagun mutane da suka yi zalunci a ayyukansu za ga wani mutumin ya saci miliyan ɗari a wata uku akwai mutumin da a ƙasar nan duk wata sai ya danne kan miliyan ɗari tare haka ne yaro ɗan ƙarami sai ya taushe kan miliyan ɗari kuma wallahi tallahi duk ya ƙare riga ɗaya zai sa domin in ya sa wannan rigar ya kawo ta ya ƙara ya kawo ta irin ta ya ƙara ya kawo ta irin ta ya ƙara da ya wuce mahaukaci sunan shi mahaukaci
ɗaya zai sa kuma alaran ma bai taushe miliyan ɗari nan ba shi ma ɗaya ke sa kuma iya abin da za ka ci iya wunin yau da in ka ci in wanda talaka in ya ci naka mai tsada nashi mai arha duka in wunin ya kare ya kare kai da shi dukan ku kun shi kashi dukan da wanda ya ci mai tsada da wanda ya ci mai arha wala duka kun shi kashi bayan awa 24 kowa sai ya je salga sai ya je matsayi sai ya tsugunna akan shadda da wanda ya sha suwan wata faru ya sha wane ne ya roƙi ko mine ne duk irin ruwan da ka sha billahi lazi da wanda ya sha ruwan tarki dukkanin ku sai kun je tsari kuma in za ku mutu kuma duk wanda ya shekara saba'in cikin ku tsoho ne bai isa ba dan kana jin daɗi a ce wannan yaro ne ƙarya ne tsoho ne kuma abin da ka tara ma kanka na lahi yana nan wannan kuma da bai ci ba bai sha ba shi ba a rubuta mashi da ba sai ka raka marmarin daman kai ka rasa shi ya samu yau ba nan duniya ba kuna watan da kayan mutane ba kuna ha'inki kun haɗa kai da 'yan duniya kun haɗa kai da matsiyata ana ta ɓoye abubuwa wallahi tallahi ku bari ku ci gaba da ɓoye za a je gaban Allah an koro ku ga mala'ika ya koro ku ga littafin wannan bincike da aka kafa a nan duniya na ƙarya shi an gama binciken gaban mala'ika aka yi ya yi kwabar ɗin bidiyo ɗin abin ya ɗauki hoto ya kuma kuna yin kwabar na bidiyo kuna ajiyewa bare Allah an ɗauki hotonka da iri rigaka da sanda kake da abin akwai sikirite isassu wanda sun yi ƙarhin ƙananan sikirite shi ma sikirite ɗin na duniya akwai sikirite a kan shi sai an je lahira gobe mi zai faru aka ramaka Allah wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid kawai ana zuwa gaban Allah qala qarinuhu mala'ikan da aka hada ka da shi yake rubuta abin da kake yi yake rubuta abin da kake faɗa yake ɗaukan hotonka duk inda kaje duk inda kake maganar da kai aikin da kai sai ya kawo wannan takardun a cikin dosiyanka qala qarinuhu sai wannan abokin zama nashi wanda aka hada su a nan duniya sai ce haga ma da dai yati wannan shine irin aikin wannan bawan Allah da aka yi a gabana wanda ya aikata a gabana gashi babu ragi babu kai sai ya miƙa abula a karanta kafiri sai ce gaskiya shi wannan mai ba da shaida shi bai san shi ba a duniya yanzu bai taba ganin shi ba yanzu kawai gashi ya zo ya kawo wasu takardu shi tsakanin shi da Allah in tun da an ce nan dai adalci ake yi a ba shi dama ka san dan demokuraɗiyya a lahira ma sai an yi kama kama da shi wallahi da dan demokuraɗiyya a lahira ma sai an yi kama kama da shi shi yanzu tun da dai shi ma dan adam ne a ba shi dama ya kare kan baka yarda da wannan bai ce ni san ban gan shi ba kace to me kake nema ke shaidu nake nema a bani dama in ka shaida shi tsammani yake irin da duniya ne ake je ka bayan sati biyu ka da Allah ke to shikenan shaidu akwai su sai Allah ce to kai mala'ika ka ce da hannun shi iya abin da hannu ya taba ko ya karba ko ya miƙa ware na hannu nawa ne so nawa aka yi a wata rana ne a wani wata ne a wani minti ne a wani segwandi ne a daidai ina ne kawo sai a kafe ya ce ku za ka gane iya na hannu kenan ya ce eh to ware na kafafuwa ita kuma inda ta je ita ma sai a kawo nata to ware na harshe shi kuma me yake shi ma sai a ware na shi ranar kaza ga watan kaza da kai da wani kace kaza gashi wannan ma kaza gashi wannan ma gashi ga ka ga wannan din aka ware sai ce duk bai yarda ba sai Allah ya ce to ku gaban jikin sai Allah ce gaba ɗaya ku yi magana gaba ɗaya da ƙawahuwa da hannuwa da fatar jiki halshe farjinka al'aurarka da kai zina ya rika cewa so kaza wance a wuri kaza ranar kaza ga watan kaza ka kira ta a wuri kaza ɗakinka na wuri kaza hotel kaza a ƙasa kaza ba ka je hotel ba wance ta gari kaza wata kafira kaza kaza kaza duk luwaɗin da kai mi da kai shi sai ya faɗa hannu ya faɗi nashi sai ka ji kafiri na ce ma yana wai kuma gardama yana yana yana yana ce ma gardaki lima shahidtum alaina wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina
sai ka ji na ce lima shahidtum alaina dan me kuke ba irin wannan muguwa shaida ga kanmu madadin mu dukkaninmu abin zai shahe mu ne yau mu da muke so ku koye ya dauka irin duniya ne za a yi tuwa tuwa a yi ta murɗi ana gardama ya tsira sai su ce a'a an daka na Allahu alladhi an daka قالوا أنطقنا الله الذي أنطق علينا an daka kullu shay'in أنطق كل شيء Allah- وهو خلقكم أول مرة Allah da yake ba da izini a kowa ya magana shi ya ba mu izini mai magana da haka dole ne kawa ta faɗi inda ta yi ido ya faɗa abin da ya gani kunne ya faɗa abin da ya yi sai a ci to ga shaida kana da wata shaidai a ƙara maka wata shaidai ya ce eh sai a ce to ƙafar da ka zamna ta ba da shaida sai ta kawo hoton bidiyo a katon kiran sai a sa ga kanan kana yin abin ake waye wani يومئذ تحدث أخبارها idan nan ne kaza za ta ba ta da labarin abin da aka yi a kan da su gashi ake kaza ka take kaza ka take can ma kai yaki can ma ne can ma can ma can ma can ma wannan shine yawan tubula sara'ir ka san duk wanda suka yi haka ne da Allah ya dace da mu qala qalilu hadha ma ladayya atid sai Allah ya ce ألقيا في جهنم كل كفير عنيد sai Allah ce to alkiya fi jahannama ku jefa mini cikin jahannama ku yi majaujawa da kafirai a cikin jahannama suwa kullu kafarin dukkanin wani kafiri da ma Allah kafiri gaba ɗayan kafiri sai Allah ya jefa mini shi jahannama jabbarin kullu wannan wannan kafarin ani wani kafiri mai yawan kafirci anidun mai yawan tsaurin kai game da dokar Allah an gane ko to a jewa shi hannu yanzu ba na bukatar ganin shi ana kasirul kufuri mai yawan kafirci wata kazibi bil haqqi mai yawan ta mai ƙaryata gaskiya anidin mu'anidin lil haqqi mai yin tsaurin kai ga gaskiya mu'aridin lahu bil batili ma'a ilmihi bi dalika wanda zai yi jayayya da gaskiya bayan yana da ilimin wannan abin gaskiya ce shi kuma ya zo ya rike ƙarya ya ce sai ya yi amfani da wannan ƙaryar ya rusa gaskiya wai ya da ladina kafaru bil batil yuridu bil haqq daman kafirai sukan zuwa da ƙarya su yi ta jayayya da gaskiya da nihin ne sun rusa gaskiya irin abubuwan da a zahirin yau a zahirin yau ke faruwa Allah tsare mu sai Allah ke cewa manna'in lil khairi mu'tadin murib manna'il lil khairi mai yawan mai tsananin hani da alkhairi duk wani alkhairi ko mun karanta shi yana hana shi bare babba to in ko mutum ya zama to manna'il lil khairi ne kaga ba zai bari ba ai sallah kaga ba zai bari ba ai tauhidi domin tauhidi shine mafi girman alheri haka ne dole ne ya ga koda da karfin tuwo koda da kashkifa koda da kai ku kaso dihe kun zama mushrika shi yasa za a rika cewa a kawo dokoki da ƙasa da ƙasa su turawa sun kawo yaransu a cikin afirka ku zama shugabanni su kuma yaran sun zama shugabanni an mega 'yan sanda da aka ɗauke su na ƙasa don su kare al'umma yanzu suna kare ra'ayin turawa ne idan tura suka zo da wata doka za a kira shugabanni a cikin ga abin da muke so al'umma ku ta raƙa yi ha a ɗabi'a wannan abin muna so ku sanya shi in ma a da a al'adunku da addininku haramun ne yanzu ku rubuta ku ce halak ne ku kuma yan dubutoci yan majalisa ku je ku yi ku wannan ku da mun kuke yin doka ku ne arbabu min dunillah ku sai ku ce mun me da shi halak daga yau sai ka ji aka ce to yanzu saboda ka'ida ta ƙasa da ƙasa an sanya ma wannan wannan dokoki na duniya na kare haƙƙin ɗan adam an ba da izinin kowa ya yi abin da ya ga dama shi ɗan adam ne mu kuma a wanda matsayinmu na 'yan majalisa da aka zaɓe mu kuma mun yi alƙawarin za mu kare kundin tsarin mulkin ƙasa kuma za mu yi aiki da shi kuma kundin aiki wannan dokokin duniya na ƙasa da ƙasa ya yarda cewa duk inda ake demokuraɗiyya sai an ma mata da yara da masu auren jinsi yancin su dole ne ka'idar demokuraɗiyya ce ba mu hana mai addini biya addini ke su ma ba za a hana su ba an ba da dama ke na gaga a hankalce na so ce luwaɗi halaka ne zai haka ne mu ka ƙari sai Allah ce to alƙiya fi jahannama duk irin waɗannan kujewa ku jahannama wallahi dai in ya tuba ka zo ka rika yin doka kana haramta halak kana halatta haram me haramta halak kana cewa yarinya in bata kai shekara 18 ba in aka masa aure an yi haramun ubanka ne ti haramun ne ka huce dan iska mara mutunci Allah ya ce abin halak ne manzon Allah ya ce halak ne kai ka zo kawai zindiki zekeke ka san banza ka tamoyi wai ka ce haramun ne ya saba ma dokokin ƙasa da ƙasa ƙasa da ƙasa su suka halitta ka ƙasa da ƙasa su suke ciyar da kai ƙasa da ƙasa suke ba mu ci da sha ƙasa da ƙasa da kake sha ƙasa da ƙasa ƙasa da ƙasa nawa ne ba sa wannan abin kawai ka ce ya saba ma wato western power ai ba wasu ƙasa da ƙasa bane ka gane wajejen abin da yi turai ta gabas ba su cikin wannan iskancin asiya ba su cikin wannan iskancin wajejen yankin caribbean ba su cikin wannan iskancin kawai tarayyar turai da amurka waɗannan ƙasashe 29 ko 30 su kaɗai ne yahudawa ne kawai da nasara su kaɗai ne suka sa wannan abin a gaban suwa iskancin su ne suka saba yi tun zamanin annabawansu shine su sun zama kafirai waddu law takfuruna kama takfuruna
sawa sawa
kawai suna da burin ku kafirta kamar yadda su suka zama kafirai ko da ƙarfi sun maida ku kafirai wala yazaluna yuqatiluna ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا sannan yake cewa walan tarda an kai yahudu walan nasara an kai yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum to duk wannan ayu suna nuna maka waɗannan mutane duk su suka kawo wannan matsayi babu wata ƙasa da ƙasa wallahi ƙarya ne su ne duniya in kai sun ce duniya ta amince da kaza su ne dan ku su dauke ku ba duniya in kai sun ce kaza su ne kuma sannan duk wani abu su ka muku kwaya su ka muku bindiga su haddasa muku yaki su hana muku arziki su hana muku zaman lafiya su hana muku kyakkyawar rayuwa kuma su hana muku addini wai waɗannan mutanen an ce su tashi wai har wai daga cikin ɗan nijar wai har kashi wani ya cewa wai bai kamata ba to bai kamata ba tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ka faɗi alheri na ji wani na magana wai ai da waɗannan yanzu Amerika in muka duba ai mutane suna aiki su to yanzu in suka tahi kaga wannan sun rasa aikin yi dan Allah dan Allah mutum dan adam mai hankali wannan hujjar waɗannan mutanen shekarun su goma yanzu a nisa to kafin zuwan kafin shekaru goma waɗannan da suke musu aiki suna cin abinci karkashin su da kuma a wurin masu ke cin abinci eh ai an yi lokacin da ba sa nan to ina ake cin abinci da ko ba shi to yanzu idan amerika ta tafi kai yanzu a tunaninka sai a rasa abinci saboda kai a wurinka babu allah allah ba zai iya ciyar da bayan shi ba wa huwa yudhibu wala yudham alhali yake ciyarwa ba ma ajiyar da shi inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin amma kai har yanzu ba ka gamsu ba kuma sannan mu dauka ma in sun tafi waɗannan za su rasa aikin yi masu yin aiki a ƙarƙashin su su ne kaso mafi rinjaye a kan 'yan Nijar ko ku sauran 'yan Nijar da ba sa aiki ne a ƙarƙashin su kaso mai rinjaye da Allah wanne ne mai yawa? Eh? Wanda ba sa aikin ko? Su suka yi yawa. To yanzu a cikin mutum ɗari da mutum gomiya tara da tara su sha wahala mutum ɗaya ji daɗi saboda jin daɗin mutum ɗaya sai a ƙyale mutum gomiya tara da tara cikin wahala? Hankali na duk duniya ya taɓa da haka? to wai ku masu irin wannan magana wani irin gidadawa ne ku me yasa ba ku taba karanta wani abu ba ba halawai ba ku zama da iyayenku ma suka ba ku labarin duniya ko ba karanta dan in mutum ya zama da uban shi da kakan shi wallahi da labarin zama irin wannan hukuncin ba na ji wani shi kuma yana cewa ai in aka ce tun da aka kori Amerika sai an yi nadama nan kuka zamna a conference national kuka kori alqur'ani kuka ce ba kasar shi bace ko kori musulunci kuka ce nan Nijar ba kasar musulunci ba ce ku ba ku yi ba nadama sai mun kori dan dauri muka yi nadama dan mun kori arne dan luwaɗi muka yi nadama dan mun kori kafiri za mu yi nadama to na rantse da Allah malam barkaji billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da girman Allah da babu abin bauta da gaskiya in ba in ba Allah ba kar ku dauka akwai wani abu na sharri da zai iya samu mu daga wannan turai din babu shi mun rantse muku da girman Allah ba isa samu da wani sharri ba dalili mun rige mun dogara ga Allah ban mu dogara ga Allah mu raka jin shakkar wani dan iska mutsiyaci ya mana barazana menene Allah yake gaya mana walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sanda mutane suke ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي وأن متانا دنيا تامي دا نيجر ثاني يواري نن نيجيريا باتا يدا نيجر wannan makwabta ‘yan benin ba ta yi da nijar kwadibuwar ba ta yi senegal ba ta yi wane ne ma bai yi ga kuma faransa ga su kansu tarayyar turai ga kuma ma amurka ta shigo ciki sun taru ai sun mana yawa a'a hasbunallahu wa ni'mal wakil ayan Allah ya isa idan da za a share waɗannan kafashin da kake faɗi a doron duniya mu ba za mu mutu ba kuma idan da aka ce kar mu ƙara gaisawa da su to ba abin da bai da rage a rayuwar mu duka a ce waɗannan kafashin su ce sun tattaru ba sa ganin san ganin mu a duniya in Allah yana san ganin mu a duniya sai an gan mu da haka na karku yi tsammahanin wai idan kai kana da sika da arnamu muna da sika da Allah mun rantse da Allah mun kuma yi imani da Allah lillahi da babu abin da waɗannan arna za su iya mana ko shugabannin sai Allah ya raba su da ƙasan nan ƙasƙantattu wulaƙantattu dole he sun saddaka sun dawo sun ce suna neman arziki a ba su dama su yi aiki a ba su dama amma ba su zo ba a matsayin suna tada karan hanki da nihin zalunci wai kawai amerika rubutu wata yau takarda kawai ta aiko ga mutane na nan sojoji na da mutane na farar hula za su je muku idan suka je muku wato dukkaninsu za ku yi musu mu'amala irin mu'amala ta diplomasiyya ka san mu'amalar diplomasiyya ko mu'amalar diplomasiyya idan ko mutum aka kashe ba za a mu shari'a ba jami'in diplomasiyya ko ya kashe mutum a ƙasa ba a mu shari'a ba a kama shi kuma ba a buɗe kayan shi kuma ba a binciken ina zaya kuma ba a bincika mota shi kuma ba a binciken da wa yake mu'amala to haka aka ba da dama dole su zo a haka suka fi me suka zo da shi ba a sani ba me za su yi ba a sani ba me suke ɗauka ba a sani ba me suke kawowa ba a sani ba da wa suke mu'amala ba a sani ba sharaɗi na biyu idan suka zo za su yi tsari system na communication ɗinsu baya haɗe da system na communication ɗin Niger da haka ko da suna waya ba mu da izinin mu iya jin me suke cewa da wa suke waya bai da alaƙa da samu sannan kuma duk kai kawansu da kayansu da wane ne ɗinsu babu abin da za su zo su biyawo duwan komin nauyin kaya babu duwan sannan bayan babu duwan in jirginsu ya zo ya sabga ko ya tashi ba za mu bincika ba sannan kuma idan suna so kayan su je can ko can dole ne ta dauki nauyin wannan kudin tafiya a bisa sai ta sarrafin kasa daga sun zuwa can amma ba tare da mun san me ake yi da Allah menene bambancin shi da mulkin mallaka shine kawai daman mulkin mallaka shine ka taho gidan mutum ka zamana ba izinin shi kuma daga karshe ka ce kai za ka raka ba da umarni a gidan kun bai da ikon yayi magana shine mulkin mallaka yaya amerika za ta zo kawai nan da shekaru goma bayan mun daɗe a cikin bauta mun sami yanci amerika kawai ta rubuto takarda ta ce ta ne da mu bayi kawai wani mutum kwaya ɗaya ya sa hannu ya ce shi ya gamsu yanzu to in mutum kwaya ɗaya sa hannu kuka zo kuke azartar da yan nijar to mutum kwaya ɗaya sa hannu ya ce kusan inda dare mu ba shi kenan ba wancan kunyar da in ya sa hannu ta shiga ai ba kai abin asambalin Nijar ba ko mutum ɗaya ne ya sa hannu kuma ba ku yarda ba in wani mutumin ya sa hannu kamar shi ariya ke da haka dole ne Amurka a tahi kuma dole ne a rungumi talauci ai hakuri mu ma mun sha wannan ya kuma ku je ku dan dana barai ba sai Allah ke tiya ni malam
الذي جعل مع الله إلهنا خرف ألقياه في العذاب الشديد يتمنى إلا الخير mai yawan hani ga dukkanin alkhairai mu'tadin dan ta'adda afi mai yawan saban Allah shine za a ma irin wannan sai Allah ke cewa allazi ja'ala ma Allah ilahana kharafa alqiyahu fil azabi shadid allazi ja'ala ma Allah ilahan akhara wanda ya sa ma Allah wani abin bauta tare da Allah wani abin bauta na daban Allah ce fa alkiyahu waɗannan kujehu ko wannan kujehu shi fil azabin shadi cikin azaba mai tsanani ana kawo tasniya ana nihin mufradi a larabci a wani nau'in larabci shi yasa aka yi amfani da larabci aka ce fa alkiyahu wasu kuma suka ce a'a ana nihin tasniya da shi aljannin da ya badda ka da kai da ka bi aljanin a hada ku tare a an kwade a jefa ku cikin jahannama sai Allah yake cewa qala qarinuhu rabbana ma adghaytu walakin kana fi dalalin ba'id qala qarinuhu sai aljanin da ya badda dan adam a nan duniya shedanin da ya badda ka sai yake rabbana ya ubangijinmu ma a ɗagai tuhu ni ho wannan mutumin ba ni na ɓadda shi ba a'a walakin ka na fi gadalin ba'i sai dai shi kan karan kanshi ya kasance a cikin bata yake bayyanani yanzu wannan yana faɗa ne don ya kare kanshi ai ma agalin tuhu ba ni na ɓadda shi ba walakin ka na fi gadalin ba'i bal kana huwa fi nafsihi dalla shi ma a karan kanshi batacce ne ƙabilan lilba'ili mai amsabbar na ne mu'anidan lil haqqi mai tsaurin kai ne ga gaskiya haka aljanin da ya gaya mushi ba ni bane na hallaka shi shi ya hallaka shi da kanshi dan ya zo ya ce na hallaka shi kaga wannan yayi daidai da faɗa Allah wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna إن Allah wa'ada الله al-haqqa وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتمني فأخلفتم فأخلفتكم فأخلفتكم وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت فاستجبتم لي فلا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم Allah ke wa ƙala shaitanu lamma ƙudiyar amuru san da aka yanke hukunci na 'yan wuta su tafi wuta 'yan aljanna su tafi aljanna an gama shari'a kowa ya san matsayin shi an je wuta an kai 'yan wuta wuta to a cikin wuta he shaitan ya ya ha- ya aza wani katan abin hawa mambari zai yi jama 'yan wuta jawabi wa ƙala shaitanu he shaitan ya ce lamma qudiyal amr san da aka yanke hukunci yace inna allaha wa'adakum wa'adal haq ya ku mutane ya ku dandazan yan wuta sai na'am yace inna allaha wa'adakum wa'adal haq a ga a duniya Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ya cika alƙawarin ya ce in an bi kashi zai kai wanda suka bi kashi aljanna wanda suka bi suna can ya cika musu alkawari kuma ya ce in aka saba mishi zai kai wanda suka saba mishi wuta kuma ga ku kun saba mishi ga ku a wuta alkawari ya cika ko bai cika ba sai ya cika ya ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma a duniya na muku alkawari nake ku yi abin da kuka ga dama ba abin da za a yi kiyama ma ba a yi ba fa akhlaftukum na muku ƙarya ba gaskiya bane ko ya zama gaskiya dole su ce eh ba gaskiya bane kai to kun gani nan ya ce kun gani na eh to ƙarya ce nake makaryaci ne ni cutar ku ce dai sai ce to amma fa fala ta lumuni wa lumu an ku gabu kada wanda kar in gi dan wutar da ya zarge ni yace ni na bata shi ni na bata shi kowa ya zargi kanshi kai karan kanka mugu ne za mu ce sakar da wuyi walumu an ku gabu domin ai da kuka bace din shin ma kana li alaikum min sultan da nace muku ƙarya ake ba an yi ba kiyama ƙarya ake ba gusai ku yi abin da kuka ga dama aljanna ba gaskiya ba ce kaza kaza kaza kaza na ka- na ba ku hujja dalili daga Allah mai ƙarfi da take kama hankali suka ce a to amma da na kira ku da magana kawai sai kuka yarda ba hujja tunda abin da kuke so na gaya mu na gina ku akan shi kuka bi kuma yanzu ku zo ku ce labar da ku ku zargi kanku dama za mu ce ta da mu da haka ban nabar da ku ba fala tadumuni wa limu anfusakum ni kafartu ma ana bi muslikum wa ma antum bi muslihiya ni ba zan iya ba a gaza ku in ce ke ku in raba ku da wannan musiba kuma ba za ku iya ba kun gane ko da haka inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yau ma bari in ga muku na kafirta na barranta daga hadan da kuka rika yi da Allah Allah ya ce ku yi in ce kar ku yi ku bari kaga kun maida da matsayin ku ban yarda wannan matsayin da kuka bani ba ka in ƙara ganin wannan biyayya sai ce musu inna zalimina kuma lalle kafirai ire-iren ku wallahi azabahum azabun alim suna da azaba mai radadi tadawwama Allah tsare mu da haka nan sai shi wannan aboki na ga cewa ni ma da gaisu sai Allah ce musu ni ولكن كان في ضلال بعيد mun ji wannan قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ala sai Allah ya ce musu ya qulu rabbi azza wa jalla lil insani wa qarinihi min al jinn sai Allah mai girma da buwaya ya gaya ma dan adam kafiri da da maku- da makusancin shi cikin aljannu din yace la tahtasimu ladayya a sun zo suna ta rigima tsakankaninsu ɗayan yana cewa ɗan adam mutumin ya shi mutum yana cewa ya rabbi ya, ya ubangiji na ai haza adallani wannan shine baddali an zikiri ba da idja'ani daga alqur'ani bayan ya zo shi ya hana ni bi wa yaqulu shi kuma shaytan din yana cewa ma adagaitu ba ni na halaka da shi ya Allah ce ku saurara la taqtasimu ladayya babu yayayya a gaba na rigima da gardama nan ba wurin ta bane magana ku tsaya kuna rigima kuna yayayya a nan ba wurin ta bane wa qad qaddamtu ilaykum bil wahi tabbas na yanke muku hamzari ala arsalatul arsalatul rusuli akan harshen manzannin manzannina wa unzilat na sabkar muku alkitab alkutub litattafai wa qamat alaykumul hujaj wal bayan wal bayinat wal barahin na tsayar muku na tsayar muku da hujja da hujjoji bayyanannu na tsayar muku da dalilai da za su nuna muku girman Allah da munin saban Allah duk wannan abin bai ishe ku bai kun gonan kuna gardama a gabana to ba magana gardama a gabana an kare a lokacin nan sai Allah ya ce kuruhu خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
a kama shi kafir a sa rushe anko sannan a tattaune shi da sarka kun bari jahima samuhu a kai shi a nasa a cikin a tsunduma shi a jahannama ta kore shi ya kore da ita me ya sanya Allah ce innahu kana la ilaha illa azim duk wannan abin da ya yi mushi bai mai imani da Allah mai girma shi ba wanda ya rena Allah
dokar Allah ce yake wulakantawa ya yarda da su mutane amma bai yarda dokar Allah ba a gane ku da kai Allah ce to la takasatu da daina wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id don haka nan sai Allah ke cewa ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid ma yubaddalu qawlu ladayya ba a musanya magana a gabana a bayyuwa na riga na yanke hukunci na ce ga abin da za a yi kuma yanzu yanzu wani ya zo a canza wannan magana ba ta yi ba wa ma ana bi zallamin lil abid ni kuma ban kasance ina zalunta wani ɗaya daga cikin bayi ba lastu ni ban kasance ba a azabu ahadun in azabtar da wa ahadan wani mutum ƙwaya ɗaya bi zambi ahadan ahadun da zunihin wani ɗaya ba na azabtar da ahadan bi zambi ahadun mutum ko mutum ƙwaɗe ba na azabtar shi da zunubin wani walakin la u'adibu ahadan illa bi zambi sai dai ni in ji ubangiji ce ba na azabtar da kowa kowane mutum sai da zinihin shi ba da kiyamil hujjati alaihi bayan an tsaida mai hujja an yanke mai hanzari to sai a mai azaba to bayan haka kuma za a canza wata magana ku tafi kawai wuta sai a tafi da su wuta Allah tsare mu to anan ya kamata mu dakata saboda lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a maganar jahannama yau mu taquli jahannama halim tala'at ranar da ake cewa jahannama ko ta cika kaga wanda ya nuna an cika ta in ma ba cika ba an ƙara mata Allah tsare mu Allah ka shigar da mu aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu Allah ka amsa mana ibadodin mu Allah ka amsa mana wannan azumi namu Allah ka amsa mana da addu'o'in mu Allah ka taimaki ƙasar mu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka taimaki jami'an tsaron mu Allah ka ba su sa'a ka ba su nasara akan makiyansu ka ba su kariya da kariyarka ka tabbatar da su ya Allah ka kare dukkanin hadin Niger ka sa arziki mai yawa mai albarka a cikin ta ya albarkacin huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada arrahmanur rahim Allahu arrahim Allahu arrahman arrahim almalikul quddus salamul mu'min almuhaymin alaziz aljabbar almutakabbir alkhaliqul bari'ul musawwir alghaffaru alqahharu alwahhab الرزاق والفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير العزيز المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الكبير القوي المتين الولي الحميد المهفي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتجم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني المؤتي المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم دمر أعداءنا اللهم دمر أعداءنا وأعدائك اللهم دمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم آمن آمنا في أوطاننا واسلع ولاة أمورنا في من خافك واتقاك وتبرزاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت على به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك بأمريكا اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم فعل بهم كما فعل بأصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسهم ماكول يا إله الأولين والآخرين يا من ليس كمثل شيء يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله ka taimaki wannan kasa tamu ya Allah ka girma wannan kasa tamu ya Allah ka zama wannan kasa tamu lafiya ya Allah ka sa albarka ga wannan kasa tamu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yi mana arziki mai yawa mai albarka Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴan mu ka shirye kannan mu da matan mu da yaran mu da diyan mu da yayu da iyaye da dukkanin mu Allah ka shirye mu ya Allah ka gafarta mana suka mutu daga cikin mu ya Allah ka yi mana lafiya ga masu marasa lafiya daga cikin mu ya Allah ka ƙara lafiya da albarka a lafiya ga wanda suke lafiya a cikin mu waɗanda suke da wasu ayyuka ko suke nema Allah ka ba masu nema wanda suka samu Allah ka sa albarka masu dukiya Allah ka sa ma dukiyar su albarka masu neman dukiya Allah ka ba su ya Allah ka sa mata albarka Allah ka sa duk ayyukan da za a yi da na neman aljanna ne ya Allah kada ka ba su damar su yi sabanka da dukiyar da ka ba su ya Allah ka tsare su ka kare su ka rufa masa asiri ya Allah ya Allah dukkanin mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin